أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata talatin ga watan jumadal ula shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shine ya dace da talatin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya yau muna darasi na bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratul a'raf um, ina jin za mu tashi ne akan aya ta hamsin da da hudu insha Allah tabaraka wa ta'ala arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين lallai ubangijinku Allah shine ya halicci as-samawat sammai duka gaba daya wal arda da kuma kasai su ma gaba daya fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida ma'ana gwargwadon adadin kwanaki guda shida bara a ce kwanaki guda shida ba saboda a lokacin babu kwana din babu dare babu rana ko ba ka bane babu safiya babu yammaci la shamsun wala sama'un saman ma da ranar za ta zo kanta a ganta a yi lissafi ko kuma da wata zai fito a kan saman a ganshi a yi lissafi babu ita so fi sittati ayyamin anan ana nufin a kwatankwacin lokacin kwanaki guda shida inda za a lissafa a yanzu kamar adadin tsawon kwanaki ne guda shida wasu kuma suka ce sittati ayyamin ka ayyamil akhira kwanaki guda shida amma kaman kwanakin lahira ba kwanakin duniya ba in kwanakin lahira ne kullu yawmin ka alfi sanatin mai mata waddun in kwanakin lahira ne kowane kwana ɗaya kamar shekara dubu ne a lissafin ku kenan a cikin kwanaki dubu shida kenan idan ayyamul akhira ne imam sa'id bin jubair yake cewa kana allah azza wa jalla qadiran ala khalqi samawati wal ardi fi lamhatin wa lahza allah madaukin sarki yana iya halittar sammai da kasai a kyaftawar ido ko sakon daya ba wai abin ya fi karfinsa bane wai sai ya jira ya kwana shida la amma fa khalaqa wannan fi sittati ayyam ya halicci waɗannan sammai da ƙasai a cikin kwanaki ko kwatankwacin kwanaki guda shida me hikimar haka ta'aliman li khalqihi at-tasabbuta wa ta'anni fil umur dan ya koya wa halittansa abubuwan da ya halitta ya koya musu yin abu sannu sannu da yin abu a hankali Allah baya son gaggawa shi ma da yake da ikon yayi abu innama amruhu idza arada shay'an an ya ƙula lahu kun fayakun ha kawai kun fayakun yake kasancewa amma ya halicci sammai da ƙasai a kwatankwacen tsawon kwanaki guda shida ya kamata ka in za ka yi abu ka zo kana gaggawa ba a son gaggawa shine hikima shi sa ya zo a cikin hadisi a ta'anni min Allah wal ajalatu min shaitan hadisin ibn abi shaiba da imam ahmad lin abu a hankali daga Allah ne gaggawa kuma daga shaitan ne ba a son gaggawa so ubangijin ku shi halici waɗannan sammai da ƙasai a cikin kwatankwacin waɗannan kwanaki sun mastawa alal arsh sannan ya daidaita akan al'arshi tabaraka wa ta'ala istawa istakarra ya tabbata ya daidaita tabaraka wa ta'ala mu'tazilawa yan bid'a sun fassara istiwa'i anan da istila'i kamar yadda mu ma wasu yan bid'ar mu suke irin wannan fassarar sun mastawa ai sun mastaula wai Allah ya mamaye wai ba za a ce Allah ya daidaita ba saboda zaidu da amru ma suna daidaita amma ahlus sunna suna fassara ayar kamar yadda ta zo Allah ya faɗi ta al-istiwa'u alal arshi sifatu lillahi ta'ala istawa Allahu alal arshi istiwa'an yaliqu bihi daidaituwa akan al'arshi sifar Allah ne tabaraka wa ta'ala so Allah ya daidaita akan al'arshi daidaituwa irin wanda ya dace da shi tabaraka wa ta'ala bila kaifin ba za a ce ga ta irin yadda daidaituwar take ba wajibi ne a yi imani da haka a miƙa ilimin kuma ga shi Allah wanda shi ya daidaiton wani mutum ya tambayi imamu malik ya ce da shi ar-rahmanu alal arshi stawa kamar yadda ya zo a cikin suratul baha Allah ya daidaita akan al'arshi kaifa stawa yaya ta kaka ta yaya ya daidaita wani ne yake tambayar maliku mai kwan kawai yadda cewa ya daidaita ya daidaituwa irin wacce ta kamace shi ta dace shi to shi so yake sai an gaya masa wato dalla dalla filla filla yadda daidaiton ya kasance imamu malik da aka yi mai wannan tambaya fa atraqa ra'sahu maliyan sai ya kifa kansa ya shiru dan lokaci haka sai ga gumi ya yanko masa sai ya ce al-isya'u ghairu majhul daidaituwa dai ba abu ne wanda yake an jahilce shi ba wal kaifu ghairu ma'qul amma kaifiyar yanayin daidaituwar ta Allah din gaskiya ba a sani ba wal imanu bihi wajibun imani da shi cewa Allah ya daidaita akan alashi din ka yadda dole ne wasu alu anhu bid'ah bin diddigi da tambaya sai an faɗi ta yaya Allah ya daidaita ɗin ma'ana sai an faɗi tafasiri wannan bid'a ne ya ce wa ma azunnuka illa dhallan kai kuma mai tambaya nan bana zaton ka face ina ga kamar mutum ne kai dan bid'a batacce so Allah ya daidaita akal al'arshi abinda ake nufi da al'arshi ne as-sarir a larabci gadon mulki kenan Allah ya daidaita a gadon mulkinsa irin daidaituwar da ya dace da shi don ba mu san girmansa ba ba wanda ya san ya yake mu dai an gaya mana kawai mu imani yawwa yanzu an ce mana muna da rai kuma mun yadda amma ba wanda yake ce ma ga ransa ga inda ma yake ba a ganin su kuma ba san aina yake ba illa iyaka dai a ce akwai shi a gangan jiki amma aina yake specific wuri ba a sani ba to Allah ya daidaita akan alashi ya ya daidaita wallahi ba mu san girman ubangiji ba ballantana mu faɗa yughshil layla nahar Allah shine yake sanya dare ya rufe rana dazu din nan awa uku da suka wuce rana ne ana mai zafi ma amma yanzu ka ga dare da inda ka leka sai ga duhu ko dai ka ga fitila ko ga duhu to Allah shi yake sanya dare din nan ya rufe rana ba bature ba ne ba ba gwamnati ba ne take kawo dare kowa ka yake tashi ya ga rana kowa ka yake tashi ya ga dare aikinsa ne tabaraka wa ta'ala ya ati lailu ala nahar fayugattiyahu ranar tana nan amma dare ne yake tuhowa kawai sai in rufe ta shine yushin lailan nahar idan dare ya zo karfin su sai danne rana saboda lokacin dutin dare ya zo sannan kuma rana ma ita sai ta zo in duty ɗinta lokacin ta zo sai ta zo kuma ta juya ta rufe dare shine yukawwiru yukawwiru al-laila 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl kamar yadda yazo a cikin suratul zumar yatlubuhu hasithan daren yana neman rana hasisan da gaggawa kalmar hasis tana nufin sari'a Allah yana kawo ɗaya ya rufe ɗaya da gaggawa babu jinkiri ba a taɓa zuwa a ce ga lokacin da dare zai zo rana ta tafi kuma daren bai zo ba a'a ko kuma daren ya tafi rana ta ƙi zuwa wannan yana fita wannan yana zuwa wannan yana fita yana zuwa shine yadlubuhu hasisan washamsa wal kamara wan nujuma musakharatin bi amrihi Allah ya lissafo ce da rana da wata da taurari duka waɗannan abubuwan ababen horewa ne bi amrihi da umarnin ubangiji idan ka ga rana Allah ne kawo ta wata ma Allah ne kawo shi taurari ma Allah ne kawo su su ya hore su kuma dukan suna amfani ne gare mu rana tana da nata amfanin dare yana da nashi amfanin taurari ma suna da nasu amfanin ba wai haka kawai Allah ya ajiye su ba a'a suna da amfanin su ala lahul khalq wal amr ku saurara Allah shi yake da dukkan halitta wal amru kuma dukkan lamari umarni nasa ne tabaraka wata'ala ya amuru fi khalqihi bima yasha Allah yana umarni a cikin halittarsa da abin da ya ga dama ka duba yadda sallah take haka yi so a yi kana tsaye ka sunkuya ka dago ka kafa goshinka ka dada naunawa ka dada komawa ka dada zama ka dada komawa ka daga ka rike hannu ka motsa haka kai haka ka dada tashi ka miƙe ka ɗora hannunka a kirji ka yi karatu ka yi ruku'i ka daga haka yake so kuma dole haka za a yi lahul khalqu wal amr yace ka ci dole ka ci ka sha dole ka sha kai bacci dole kai bacci تبارك الله تعالى الله وتعظم الله شيني تبارك الله الله يا جرمما الله يا دوكك الله يا كمبما الله يا فخما تبارك وتعالى babu ya shi ba wanda ya kama da shi bai da kini bai da aboki bai da sa bai da kani bai da yaya bai da uba bai da uwa bai da kowa shi kaɗai yake wahadahu la sharika lahu wasu suka ce tabarakallah tana nufin irtafa'a kalmar tabarak tana nufin al'irtifa wato ɗaukakuwa ahsanul khaliqin tabarakallah kuma shine rabbul alamin ubangijin talikai shine yazo da duk wata albarka tabarakallahu allahu alladhi jaa bi kulli baraka duk wata albarka Allah ya kawo ta a duniya walbarakatu taji'u min qibali albarka tana zuwa ne ta bangaren ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ubangijin talikai ubangijin kowa da komai to sai ce mai kuma ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل فأرسلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون
ud'u rabbakum tadarruan wa khufya Allah ya ce ku kirayi ubangijinku kuna masu tadarru'a masu kankan da kai tazallulan wastikanatan ku kankan da kai ku nuna gajiyawar ku wa khufyatan kuma ku kira shi a boye shine sirran baina da'wati sirri wa da'wati alaniya wani lokacin Allah ana kiransa a bayyane wani lokacin Allah ana kiransa agoye tabaraka wa ta'ala muminai suna roƙon Allah cikin dare suna gaya wa ubangiji tabaraka wa ta'ala bukatunsu su faɗa a hankali su faɗa da ƙarfi akwai wurin da hankali ake faɗa akwai wurin da kuma da ƙarfi ake faɗa innahu la yuhibbul mu'tadin lalle Allah baya son masu wuce gona da iri alladina yas'aluna manazil al-anbiya kenan su ne wanda suke roƙon Allah ya ba su wai matsayi irin na annabawa wai in sun mutu Allah ya hada su abinda aka ba wa annabi shi ma a bashi kaga wannan ya zama zalunci kenan yi ittida'i a cikin addu'a to Allah baya son masu wannan wasu malaman suka ce tunda ya ce tadarru'an wa khufiya a kira Allah ana kankan da kai kuma a ɓoye to ana nufin ba a son ɗaga sauti idan mutum zai ɗaga hannu ya roƙi Allah bukatarsa ta shi kaɗai tsakaninsa da ubangiji to ba sai ya ɗaga sauti ya yi aljaru wasu ya hukuma ya ta ihu ba ko mutum zai zikiri yana ihu ba a so yana cin al'itida'u kamar yadda ibn Jurayj ya faɗa raf'u sauti wan nida bid-du'a'i was siyah daga sauti yi da ƙarfi Allah wani ma kira Allah sai ka tsorata mu wannan ba daidai bane abi Musa ya ruwaito cewa yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je yakin Khaibar mutane sun hau kan tudu suna gangarawa wani wadi wani kwari sai suna daga kabbara suna Allahu akbar Allahu akbar sai annabi ya ce irfa'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariban ku yi a hankali ba bebe ko kurma kuke kira ba ko wanda baya nan kuna kiran wanda yake yana jin ku kuma yana kusa da ku shine Allah hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a bayan ƙasa bayan Allah ya gyara ƙasa ina ya gyara ta mana tunda ya turo annabawa da manzanni si wa'azi da malamai su kira zuwa gaskiya kar ku zo ana kira zuwa gaskiya ko kuma kuna yada barna da fasadi la tufsidu fiha bil ma'asi kakkui barna a bayan ƙasa ta hanyar sabo kakkui barna a bayan ƙasa ta hanyar addu'a ila ghairillah kira zuwa ga wani Allah Allah ya turo manzanni sun gyara ƙasa sun shimfiɗa shari'a sun yi kira zuwa da'ar Allah kakku kuma ku zo kuna cin karo da abinda manzanni suka zo da shi wad'uhu khawfan wa tama'a ku roki ubangijinku ku kiraye shi kuna masu jin tsoro sannan kuma kuna masu tsammanin rahamarsa khawfan minhu wa min azabi kullun ka rinka jin ubangiji kana jin tsoronsa kana jin tsoron azabarsa kakka sake jiki akan Allah ka dauka kana mu'amala ne da abokinka ko kaninka kana da waiwai garanti akan lamarinsa a'a ba a yi wa ubangiji haka sam sam sam khawfan wa tama'a طمعا فيما عنده من مغفرته ku zamanto masu tsammani dangane da abin da ke wajen ubangiji na gafararsa da lada inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin lalle rahamar ubangiji jinkayin ubangiji kusa take ga masu kyautatawa Allah duk wanda ya kyautata to Allah yana kusa da shi kuma zai ga alheri wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmati Allah din nan dai shine ya saukar da iska bushran wacce take mai bushara da ruwan sama a wata kira'ar nushuran baina yaday rahmati kira'ar ibn amir وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته a kira'ar habs da sauran makaranta kuma bushiran bai ne dai rahmati in an ce nushuran ana nufin Allah shi yake saukar da iska ko yake aiko iska nushuran wacce take mai yayyaduwa mai bazuwa idan za a yi ruwan sama za an yi iska ko to shine nushuran sai iskan nan ta fara zuwa don ita take koran girgidan ta kora wannan hadirin inda Allah yake so ruwan izba sai a yi hadiri a wannan kuna gani iska ta kora shiga dan daya ya je zuba a can ko ba zai iya ba zai iya yi ko daga can a koro daga gwarzo a koro muku nan sabuwar gani shiran bai ne dai rahma cike wannan iska da take korowa hadirin Allah tabaraka wa ta'ala shi ya yi kota wannan rahmatihi din ana nufin wato rahamar ubangiji ta ruwan sama sai Allah ya ambaci ruwan sama da matsayin rahama manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi sahihi riwayat Imam Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad yace ar-rihu min rawhillah ta'ti bir rahma wal azab kun ga iska din nan tana daga cikin rahamar ubangiji wani wani zubin iska ta zo da rahama wani lotan iska ta zo da azab wala tasubbuha annabi yace ku daina zagin iska fa wasallallahu min khairiha ku rinka roƙon Allah ba ku alherinta kada iska ta zo ta yaye ma gida ka zage ta kada iska ta zo ta zuba maka ƙasa a rigar ka fara ka zage ta ko kuma ta kaɗe maka motar ka ko ta zuba maka a cikin abincin ka zage ta ta ati bil rahma wa ta ati bil azab wani lokacin ta zo da rahama wani lokacin kuma ta zo da azaba in ka zage ta ita take kawo ruwan sama ta ki zuwa fala tasubbuha da kun ga iska ta taso ku roki Allah alherinta wa ta'awwazu bihi min sharriha ku nemi Allah ya tsare ku daga sharrin ita wannan iska din kisa ya zo a cikin riwaya ingantacciya idan manzon Allah ya ga iska ta taso sai ya kafa gwiwarsa a ƙasa ya kafa gwiwa a ƙasa yana roƙon Allah mayafinsa yana faɗo yana ya Allah ya Allah ka ba mu alherin wannan iska ya Allah ya Allah ka raba mu da sharrin da ke cikin wannan iska haka annabi yake yi sallallahu alaihi wa sallama kuma iska ba abin da ba za ta yi ba wallahi iska za ta iya ɗauke ginin nan cancan yadda ka san tono aka yi aka tono daga ƙasa haka take ba abin da ba ta kwantar ba masana duniyar su sun san da wannan to shine yake turo wannan iska ɗin baina yadai rahmatihi rahmar Allah ku da yawa take wa rahmati wasiyat kulli shay fasa'aktubuha lilladhina yattaqun yace rama ta ta yalwace komai ba abin da babu ramar ubangiji har arne yana cin ramar Allah har mai zagin Allah ma yana cin mai ramar ubangiji tabaraka wa ta'ala sai yace hatta idza aqallat sahaban thiqalan har sai wannan iska ta dauko kalmar aqallat hamalat ta dauko wato hadiri mai nauyi mai nauyi da ruwa iska ce take dauke da hadirin nan fa nauyi ne shi yana cike da ruwa ruwan an hana shi ya diga yana haɗa wuri guda sai an ba da umarni ya je sauka inda ake so ya sauka suqunahu li baladin mayyit yace sai mu shayar da wannan ruwa ga gari wanda yake matacce gari matacce ana nufin albaladul ladhi yahtaju ila alma garin da yake da bukatar ruwa busasshen wuri mayyit ne yayi saboda zuban ruwa a wuri in ta sha ƙasa ta sha ruwa ta kumbura ta yi kore ta fadda ciyawa to ta rayu kenan fa anzalna bihil ma sai mu saukar da ruwa da wannan iska din ko sai mu saukar da ruwa a wannan gari matacce fa akhrajna bihi min kulli samarat idan mun saukar da ruwa sai mu fitar da dukkan nau'i nau'i na 'ya'yan itace as-samarat jam'i ne na samara kazalika nukhrijul mauta kamar haka ne muke fitar da matattu idan kun mutu kamar yadda ake zuba wa ƙasa ruwa kun ga dai ƙasa a mace take ko a zuba mata ruwa ta sha ta kumbura ta fidda tsiro ko to wallahi haka idan kun mutu an binne ku a cikin kaburukan ku Allah zai tashe ku ka duba wani buga misali mana kazalika nukhrijul mauta kamar haka ne muke fitar da matattu muraya matattu ba'a da mautiha ala ihya'il mauta kenan la'allakum tazakkarun mun yi muku wannan misali ne don ku ɗauki izina da wa'azi ku gane cewa Allah mai iko ne akan dukkan komai sayyidina abu huraira da abdullahi dan abbas suka ce idan matan nasu kullum fi nafaqati ula yayin da mutane suka mutu gabaki ɗayan su a bushi ko hura kabo na farko arsalallahu alaihim mataran kamaniyyir rijali min ma'in tatal arshi yud'a ma'ul hayawan sai Allah tabaraka ta'ala ya saukar musu da wani ruwa a jike su kamar maniyin maza wannan ruwan kamar maniyi ne ai kaga da babu kai ta maniyi ka fito to in ka koma kasar ma sai a zubo sai a zubo da wani ruwa ai ruwansa daga sama kamar maniyi ana ce da shi ma'ul haya' ruwan rayuwa kenan abu huraira abdullahi ba suka ce fayan butuna min quburihim nabata zarra sai kaga mutane suna ta tsirowa daga kabarinsu yanda ciyawa take tsirowa daga cikin ƙasa shine yan butuna min quburihim nabata zarra yace hatta idza istakmalat ajsaduhum nufiqa fihim ar-ruha ko nafakha fihim ar-ruha sai gangan jikinsu ya gama cika sun gama tsira amma fa bare sai Allah ya ce duk a hura musu rai summa yulqa alaihim an-nawm fayanamuna fi quburihim sannan Allah ubangiji ya dada turo musu wani dogon bacci duk kowa sai koma kabarin sai kwanta yi ta bacci summa yusharuna bin nafkhati thaniya sannan kuma a sa mala'ika ya dada hura kaho huri na biyu وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم وأعينهم والله هكذا أتاشي سمانا أهولن كوتا دك أهو هولن أهول بوسك أهو نبينا mutane suna jin bacci a idansu suna jin bacci a kawukansu haka za su ga ana tashi kamar yadda an tashe ka daga bacci kana bar sakewa wallahi sai dai kaga tashi ana ana ta tafiya yau yau yau fala tasma'u illa amsa ana tafiya filin tashin kiyama kiyama kamar yadda za a tashi ka a bacci kana da magagin bacci ana tashiwa ne to wallahi ka zaga mutane kowa yana ta miƙewa tsara abu huraira yake cewa fa inda zalika ya na a wannan lokaci ne mutane za su ce ya wailana man ba'athana min marqadina hadha waye ya tashe mu daga wannan baccin namu ya kai mu waye tashe mu yau yaya muna bacci an tashe mu sun dauka bacci suke hada ma wa'ada rahmanu wa sadaqa al-mursalun Allah zai ce kai wannan shine abinda ar-rahmanu Allah ya muku alkawari wa sadaqa al-mursalun ko manzanni sun yi gaskiya da suka ce Allah zai tashe ku yau ƙarya ta ƙare kat kowa ya tashi kenan jama'a wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana cewa kiyama fa akwai ta lallai tabbas garanti akwai kiyama mai da ka san za ka yi bacci ka farka ko to wallahi haka wata rana za ka farka ka ganka a tashin alkiyama ka ji tsoron Allah ka gyara aikinka ka kyautata alaƙa da ubangiji kai tanadi sai ya kai wa kanka hisabi yanzu yanzu idan na mutu ina da abin da zan cewa Allah na yi yi wa kanka hisabi tambayi kanka menene kake yi na neman lahira kuma yi wa kanka hisabi menene kake yi na neman duniya hada ayyukan neman duniyanka da ayyukan neman lahira hada suka ga wanne ne ya fi yawa tsakaninka da Allah kujuba kujuba faɗi tashi buga buga da kake yi na ƙoƙarin tara duniya da kuma kujuba kujuba da faɗi tashi da kake yi na ƙoƙarin neman lahira wanne ya fi yawa haka ake kullum sai kai wa kanka hisabi sai ka duba ka ga me ya kamata ka yi don ka taimaki kanka ka kuma agaza wa kanka muna neman Allah ya rangwanta mana na'am والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون shikenan Allah ya buga misali ya ce walbaladu tayyib gari mai albarka ya nabatuhu bi izni rabbihi yana fitar da tsirransa da gaggawa da izinin ubangijinsa tabaraka wa ta'ala فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا wannan misali ne Allah ya buga dangane da mumini da kafiri misalin mumini misali ne na albaladu tayyib gari mai albarka ƙasa mai albarka ruwa yana samunta tana shan ruwa nan da nan kwana ɗaya biyu za ka ta kumbura ta fara fidda tsiro to wannan misalin mumini kenan wallazi khabutha la yakhruju illa nakida wallazi khabutha din shine misalin kafiri kenan kafiri wanda ba musulmi ba wanda babu kalmar shahada ana nufin wato kamar sai aka misalta shi da ƙasa irin ta kanwa al'adu sabikha wadda ba ta fitar da tsiro mai kyau illa nakidan wato irin tsiron da zai fito a wahalce sannan kuma bai da kyan gani sannan kuma ka gan shi kaɗan ya fito kuma a tozarce wuri guda biyu da mai kyau da mara kyau in kai shuka yanzu yanzu ga masara ta girma wata kuma wallahi sai ta ɗebi watanni tana nan yar wada gajeriya saboda wurin bai da kyau to haka zuciyar mumini take da zuciyar musulmi da kuma zuciyar wanda yake kafiri misalin mumini da yake sauraron alkur'ani yake jin qur'ani yake haddace qur'ani yake amfanuwa da qur'ani kenan shine albaladu tayyibu يخرج نباته بإذن ربه نبيكم مثال والذي خبث لا يخرج إلا نكدا شنو مثال واتو الكافر الذي يسمع القرآن فلا يؤثر فيه mutum da ba musulmi ba yana jin qur'ani qur'ani bai mai tasiri yanda ka san kida har gwanda kida ma a wajensa watakila aji ya ji kida ya ji daɗi amma wallahi qur'ani bai mai tasiri kwata kwata to idan kaga in ka ji qur'ani baya kara ma komai bai rage maka komai to ka shiga layin wallazi khabutha la yakhruju illa nakida la yatabayyanu atharul qur'ani fika ba a gane tasirin alqur'ani a tattare da kai kazalika nusarrifu al-ayat Allah ce kamar haka ne muke bayyana ayoyinmu nusarrif ana nufin babbayyanawa liqaumin yashkurun ga mutanen da suke yi masu yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya wannan yana nuna mana zuciyar imani ba ɗaya take da zuciyar kafirci ba Allah ka ba mu ta imani na mana لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم bayan Allah ya gama jawabi akan annabi Adamu alaihi salam sai kuma ya shiga isar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam an ce annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shine mutum na farko da ya fara rubutu da alƙalami haka wata riwaya malamai suka faɗa an samu tsakanin annabi Nuhu da annabi Adam karni goma aka samu karni goma kowane karni shekara ɗari ne kuma dukkansu kowanne yana kan musulunci ne kowannensu yana kan me yana kan musulunci to Allah ya turo annabi Nuhu ko da yake kafin shi Nuhun akwai annabawa da suka gabata wasu ma sun ce da manzanni an ce annabin farko da Allah ya fara turowa bayan annabi adam shine idris annabi idris alaihi salam tsoho ne dattijo ne ya daɗe ya fi annabi ne don yana cikin kakannin annabi ne kafinta ne Allah ya turo shi zuwa ga mutanensa yana ɗan shekara hamsin abdullahi dan abbas ce a yana shekara arba'in dai wasu ma suka ce a yana da shekara wato wato wato shekara ɗari biyu da wani abu afwan na nufin annabi shi nuhu ɗin shine kafintan ba idris ɗin ba an turo shi bayan idris annabi idris shine yake gaba da shi kuma ratatta su da nisa amma shi nuhu an aiko shi yana da sana'arsa sana'arsa ita ce ta kafintanci to sun ce yana da shekara 150 Allah ya turo shi kaga yayin shekara nawa kenan 800 yana wa'azi wasu sun ce 200 da wani abu Allah ya turo shi 250 to 250 ya yi shekara kuma 950 shekara nawa yana wa'azi kenan 600 daidai yana wa'azi wasu sun ce yana shekara 100 an ce da shi nuhu ne saboda yawan kuka da yake wa kanshi da kanshi tausayawa mutanensa ya kira su ya yi wa'azi ya yi wa'azi sun kisa karba sai kuma da mutum ya ɗebe waɗannan shekarun yana yi wa mutanensa wa'azi ai dole shiga damuwa shi yasa har ya zuciya ya kira mutanensa da suka ki karba Allah ya ce halakar da su kuma yadda zamu zo muji wasu sun ce yayi ta kaiwa da komo akan wani dan sa kan'ana kuma yadda Allah ya bada labarin kisa a cikin suratul hud wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kam ma'ana wala takun ma'al kafirin wannan shine kan'an din yana ta kiran ɗansa ya ce ka zo kai imani ka zo kai imani qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma qala la asima al-yawma min amri allahi illa man rahim wa hala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin yace zo kai imani yace a bari zan hawan can dutsen ai ba abin da zai cinye in dai ruwa ne ba zai halakar da ni ba ya ce ba wani wadda ya isa kubuta yau in banda wanda ubangiji mai rahama to amma ina da Allah bai rubuta masa shirya ba hakan aka yi dai kuma dai bai imanin ba Allah ya kawo ruwan ya halakar da shi annabi nuhu ya kira mutanensa dare da rana inna arsalna nuhan ila qaumihi أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون الله يبارك لا باري شا من أيقونوه زواج متانسا شوا كجيك مسوادي كافن عذاب الله تسميسو ya ce ya ku mutane na nifa mai gargadi ne a gare ku mabayyani ku bauta wa Allah ku nemi gafararsa kuma ku yi mun da'a Allah zai yafe muku zai jinkirta ku zuwa wani lokaci ya ba ku nisan kwana ku yi rayuwa ku ji daɗi daidai gwargwado amma in ajalin ubangiji ya zo ba wanda yake jinkirta shi lokacin da ya ga dama yake kashe kowa ya ce na kira mutane na inni da autu qaumi laylan wa nahara dare da rana falam yazidhum du'a'i illa firara ba abin da suka kara sai gudu da ya fara wa'azi sai su danna da gudu ko wucewa suka zo suka yi suka tarar yana wa'azi sai kowa ya soka hannunsa a kunnensa wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم سلل بيفسك سلل بيكنسو وأسروا واستكبروا استكبارا سدوجي أكن ونن كنجم وأذن كما سيتجر من كي ثم إني دعوتهم جهارا نكرا سأبيلي كررا aka ce har gida gida ma yake bin su in yi wa'azi a fili ba a yadda ba sai ya bi gida gida ya je wancan ya je gidansa ya je wancan ya kore shi ya je wancan ya kore shi ya je gidan wannan ya je gonar wannan ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا نمس أسرا كما وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا nace ku nemi gafarar ubangijin ku fa dan ubangijin mai gafara ne yursil samaa alaikum midrara shine mai saukar da ruwan sama zai baku ruwan sama mai yawa wa yumdidkum bi amwalin wa banin zai taimaka muku ya karfafa ku da dukiya da ‘ya'ya wa ya ji lakum jannatin wa ya ji lakum anhawa ya ba ku gonaki ya ba ku koramai ya ba ku koguna da tekuna ruwa malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara jama'a misa ba ku jin wa'azi ku duba inda Allah ubangijin ku ya halicce ku ba taur ba da taur ku duba mataki mataki da Allah ya halicce ku ba ku jin wa'azi ya yi ta ya ce mutanen nan dai ba su yadda da shi ba tukwicin su gare shi sai zagi sai batanci sai zambo sai wulaƙanci annabi nuhu ya sha wahala alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa ya dawo kuma yana nuna musu yanzu ku ba ku ga yadda Allah ya halicci samman nan ba ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya wa ja'ala al-qamara fihinna nuran وجعل الشمس سراجا ya sanya ainihin wato haske da fitila a cikin wannan sama kuma ga rana da take haska duniya abu kwaya ɗaya ne shi yake haska duniya gaba ɗaya wallahu an bata kun min al'ardi na bata Allah fa shi ya tsirar da ku a ƙasa tsirarwa yadda ake tsirar da bishiya wallahi aka yi tsirar da ku ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا Allah zai mai da ku cikin wannan ƙasar kuma ya da fitar da ku wallahu ja'ala lakum al-arda bisata Allah fa shi ya sanya muku ƙasa ta zama shimfida a gare ku litasluku minha subulan fijaja ku samu hanyoyi a cikin ƙasar nan ko ina zaka je akwai hanya malam daga nan har America wallahi akwai hanya ko ta tike ba ruwa bane ba sai a hau jirgi a ci gaba loko bayan loko loto bayan loto shine yace litasluku minha subulan fijaja qala nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa kasara ya gama wa'azi sun ki yadda ya ce ya ubangiji mutane na sun bata sun saba mu sun bi wani ba kai ba sun kama waninka sun kama gunki wanda ba abin da zai kara musu sai halaka sai tadewa sai hasara wa makaru makaran kubbara da Allah sun yi mun makirci babban makirci wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kaseera wa la tazid adh-dhalimina illa dalala suka ce wa mutanen su kakku yadda ku bar allolinku kakku yadda a raba ku da bautawa gumakanku wuddan da suwa'an da ya gusa da ya uka da nasara duk sunan allolinsu ne da gumakansu suka ce suna nan akai babu gudu babu ja da waya duk wa'azin nan da karka manta da shekarun da yana wa'azi suka bata bata shi kuma ya dada musu addu'a ya ce Allah kara musu bata tunda sun yi فقال نوح رب لا تذر مما خطيئتهم اغرقوا فادخلوا نارا saboda laifin da suka yi da kuskuren da suka yi aka nitsar da su shine wannan ruwan da aka sake musu aka shigar da su wuta ughriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara bas samu mai taimako wanda ba Allah ba illa wa ai sai taimaka musu babu wani in ba Allah ba وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا to annabi nuhu rai ya baci yace ya ubangiji kakkabar kakkabar gidan wani kafiri a duniya gaba ɗaya ka halaka da su innaka in tazarhum Allah ya kara wa ƙasa nauyi kenan idan ka bar su yudillu ibadak in ka bar kafirai ya Allah a bayan ƙasa za su halakar da bayanka wala yalidu illa fajiran kafara duk ƙarni inda zai haifu fajiri kafiri zai haifa Allah ka kifar da su ka halakar da su sai da ƙarshe addu'a wa iyayensa rabbi firli wa liwalidayya da kuma mutanensa wanda suka yi imani shi su kaɗan nan wasu suka ce mata ne tamanin ne gaba ɗaya shekarar wasu suka ce mutane 90 duk wa'azin da gaba ɗaya wanda suka yi imani shi الله أكبر رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات da mazansu da matansu duka yafe musu wala tazidi zalimina illa tabara ya musu addu'a yace zalimai kuma ya Allah ka kara musu komai in banda halaka da tabewa da azaba hakuri yayi hakuri iya tsawon shekaru amma Allah ya jarrabe shi da mutane masu taurin kai masu izgilanci masu wulakanci to shine nan Allah ya sake dawo da mu yake cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi haqiqa mun aiko nuhu zuwa ga mutanansa fa qala ya qaumi abudullah yace ya ku mutane ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani ubangijin fa in ba Allah ba inni akhafu alaikum azaba yaumin azim ni fa ina jiye muku tsoron azabar wata rana mai girma ita ce ranar tashi al'iyama to bari ji me suka ce masa mala qala al mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dalalin mubin قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين قال الملأ من قومه من يمتاني سوني الملأ الجمهور والقادة والسادة wanda suka fi yawa jagorori shugabannin sai suka ce da shi inna lanaraka fi dalalin mubin lalle kai nuhu muna ganin kana cikin bata mabayyaniya don Allah ka duba yadda suka yi reversing case din su ne ba suke cikin bata amma wai yau suke cewa nuhu kai din nan walle batacce ne to ashe daman shi batacce ya samu dama zai ce ma kai ma batacce ne bari ku ji hakuri na annabawa kala ya qaumi laysa bi dalala sai ce ya mutane na ba da bata a tattare da ni ni ba batacce ba ne walakin ni rasulun min rabbil alamin sai dai kawai ni manzo ne daga ubangijin talikai bai faɗa ba ni za ku ce wa batacce ɗan abu ka kwa to wallahi za ku gani a bai haka ba sai ce a'a ni ba da bata ni ba batacce ba ne ni dai manzo ne zuwa gare ku daga ubangiji ubangijin talakai to me yace musu kuma أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون Allah zai ba mu irin wannan haƙuri. Uballigukum risalati rabbi yace aiki na kurum in isan muku da sakonni na ubangiji na. Liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim kenan. Dan Allah ya sani cewa sun isar da sakon ubangijinsu ko ba haka bane ba. kamar yadda Allah ce ya yi wa rasulu ballik ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata ina isar muku ne da sakon ubangijin wa ansahu lakum kuma ina yi muku nasiha wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun ya ku mutane na fa ni ba na san wani abu a wajen Allah wanda ku ba ku sani ba ma'ana ni na san in ba ku bi ni ba za ku gamu da uku ba amma ku ba ku san haka ba to sai ce mi أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون yace awa ajibtum wannan istifham ne dakhalat ala wawil ataf yanzu mamaki kuke ne an ja'akum dhikrun min rabbikum wa'azi ya zo muku ambato ya zo muku daga ubangijinku ala rajulin minkum Allah ya dora wa wani manzo wani mutum daga cikinku mamaki kuke dan Allah ya zaɓi wani a cikinku ma'ana shi kenan kuna mamaki ne da Allah ya zaɓo ni ya bani wa'azi in zo isan muku liyunzirakum dan ya muku gargadi akan azabar ubangiji in ba ku yi imani ba walitattaku kuma yana muku gargadi ne dan ku ji tsoron Allah wala'allakum turhamun dan in kun ji tsoron sa za ku samu rahmar ubangiji mamakin kuke haka kenan kada ku yi mamaki dan Allah ya zaɓe ni ni ya ce in isan muku da sako zuwa gare ku na'am فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين sakamakon shi ne sai suka karyata shi fakazzabuhu kazzabu nuhan zamir huna yarji ila nuh suka karyata shi fa anjaynahu mu kuma muka tsiratar da shi inji Allah daga ruwan dufana walladina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi kaɗan ɗin nan da suke imani da shi muka tsiratar da su fil fulki muka sa suka shiga cikin jirgin ruwa wa aghraqana alladina kazzabu bi ayatina muka halakar da waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu shine can inda Allah ce mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara shine fassarar nan muka nutsar da waɗanda ainihin suka ƙaryata ayoyinmu innahum kanu qauman amin lalle sun kasance mutane ne masu makantacciyar zuciya masu makantaccen tunani amin ana nufin wato kafirai amiyat qulubuhum an ma'rifatillah ablan abbas yace zukatansu sun makance dangane da sanin Allah tabaraka wa ta'ala amu anil haqqi wal iman suka makance dangane da bin gaskiya da bin kuma ainihin imani to sai yace me kuma yanzu mun ji na annabi nuhu to sai kuma na ƙarshe adawa wa وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون to an gama da kissar annabi nuhu yanzu kuma an hau kissar annabi hudu da shi da mutanensa adawa Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin ko ko yawa ba ga da ubangijin ka yayi da adawa ba waɗannan adawa sune mutanen annabi hudu fa amma adun fastakbaru fil ardi wa qalu man ashaddu minna quwwa suka yi girman kai a bayan ƙasa suka yi alfahari suka ce waye ma ya fi mu karfi ne wai a duniya gaba daya ka duba alfahari suka ce waye ya fi mu karfi a duniya saboda tafka tafkan mutane ne aka ce mutum ɗaya malam na gan shi kamar irin ina irin katuwar kukan nan kuka katuwa irin tsohuwa mai shekara ɗari uku a tsaye sai gaba ade mutum guda ɗaya kaya guda Allah ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa san cewa Allah da ya halice su ya fi su karfi ba wallahi ya fi su wa kanu bi ayatina yajhaduna amma ayoyin mu suke musu da su to zuwa adawa mun turo musu hudu mun turo musu dan uwansu hudu annabi hudu alaihi salatu wassalam dan uwansu a dangantaka ba dan uwansu a addini ba e to da ya zama dan uwansu a addini ai da ba matsala to ba su bi addinin sa ba qala ya qaumi abudullah shi din ma dai abin da yace musu tauhidi ya kira su ya ku mutane na ku bauta Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani ubangiji in ba Allah ba afala tattaqun yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba sai ce قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أتشان قولي كسا أنا بنوهو sai Allah ya ambaci mala'u manyan mutane da yawa yawa cikin manyan mutanen nan fa ba su ba su bin Allah ba yasa kaga cikin kisa na bunu sai ce qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dalalin mubin mala'u manyan tafka tafkan turakun to anan ma kuma cikin adawa din sai Allah ya ce qalal mala'u alladhina kafaru min qaumihi manya manyan kafirai cikin mutanansa manyan suka ce inna lanaraka fi safaha lalle hudu muna ganin kai dinnan mutum ne mai wauta wawa ne kai a'udhu billah safaha kana cikin wauta kamar ka ce mutum kai wawa ne inna lanaraka fi safaha lalle muna ganin kana cikin wauta humq hamaka da jahala kana أنت أن أنك تدعونا إلى دين لا نعرفه كان كرم زوج الدين دبا مسيشبا وإنا لنظنك من الكاذبين للي هدو mu lallai muna ganin cewa kai din nan makaryaci ne ƙarya kake mana ba Allah ne ya aiko ka ba jama'a ku duba irin wulakancin da aka yi wa annabawan Allah wancan an ce da shi batacce ne wannan kuma aka ce da shi wawa ne to bari ku ji amsar shi kuma kala ya kaumi sai kira su da sausa ce ya ku mutane na laisa bi safaha ban da wauta ni ba wawa bane walakin ni rasulun min rabbil alamin ni dai kawai manzo ne daga gare ku daga ubangijin talikai ku duba ansar annabi nuhu kala ya kaumi laisa bi dalala walakin ni rasulun min rabbil alamin shi ma ne yace kala ya qaumi laysa bi safaha walakin ni rasulun min rabbil alamin da'awar annaba da man iri ɗaya ce ina fata ana fahimta haka da yaje manzon Allah ya je dai suka jejjefe shi suka fasa masa kai suka karya masa hakori da ya fito sai ya ce Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shiryar da mutane na ba su sani bane ba su sani ba da sun san ni annabi ne da gaske da zuwa za su yi su rungume ni su rike ni wanda suka san shi annabin ne ina ce ko kaki ya tobar wawa suke wanda suka san shi annabin ne ina ce jinin sa wawa suke su ɗebe su shanye wanda suka san shi annabin ne ina ce zuwa gumin suke ɗiba suke shafawa turaren su sai ce me
أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين كدوبة كدوبة أنا ما سيتي أبلغكم رسالات ربي ine muku nasiha dangane da a ina isan muku da sako ne na ubangijina wa ana lakum nasihun amin kuma ni din nan mai nasiha ne gare ku kuma amintacce shi kuma nuhu sai ce uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun to sai ya ce me kuma aw ajibtum an jaa جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون shi ma ya sake cewa a wa'ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum yanzu mamaki kuke yi dan ambato ya zo muku daga ubangijinku wa'azi ya zo muku daga ubangijinku ala rajulin minkum akan wani mutum daga cikinku yana nufin kansa kenan Allah ya turo ni zo muku wa'azi mamaki kuke yi shine liyunzirakum to wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh ya ku mutane na ku tuna yayin da Allah ya sanya ku zamanto halifofi a bayan ƙasa bayan mutanen annabi Nuhu Allah ya halakar da Nuhu nan ba mun karanta Allah ya nitsar da su ya halakar da su ba ai ana gamawa da su ne kuma sai annabi Hud ya taho da shi da mutanensa kuma yace ku tuna fa mutanen annabi Nuhu abin da suka yi wa annabi Nuhu Allah ya halakar da su ku kuma yanzu ya kawo ku a bayan ƙasa kuma za ku zo ku yi aiki irin na mutanen annabi Nuhu ku lura da wa'azin ma iri ɗaya da na annabi Nuhu shine irja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh bayan Allah halakar da mutanen nuh ya kawo ku wa zadakum fil khalqi basta kuma Allah ya kara muku yalwar jiki ya baku kumarin jiki ya baku girman jiki yasa kuka zama tafka tafka rintuma rintuma habaka habaka manya suna cikin manyan halitta a duniya adawa ya ba su tsawo ya ba su karfi mala aka ce in ka gaba adi yana tafiya fa mu dai irin mu kai za ka li sai wula kamata faɗi kafin ka kure karkashin sa haka za ka su sadadab sadadab sadadab sadadab suna tafiya da malaman tarihi suka faɗa akwai tsawo tsawon mutum ɗaya a cikin su zira'i ɗari zira'i wannan ka ajiye ka kafa ka ajiye ka kafa ka ajiye ka kafa haka ka duba duk wannan tsawon fa zira'i biyu ne to wannan wannan ɗari Allah ya ji kan asumiyar masallacin nan sun fita wallahi dogaye domin sani ba gaskiya ya ba su tsawo an gane ko aka ce gajere a cikinsu gajere wadan cikin su shine mai zira'i sittin gajeren cikin su wasu ka ce mai zira'i saba'in wasu ka ce mai zira'i tamanin kai ai mutanen nan manyan mutane ne aka ce mutum ɗaya fa idan ya sunkuya a cikinsu wala ya daga ga ɗaki ne irin kubban nan aka kife ta tafkekiya Allah ya bawa adawa girma yace fazkuru ala Allah wannan din fa ni'ima ce mala to kai malam in ka samu wannan karfin baka da matsala ai su ba ruwan su da gatari ko magirbi duk wata bishiya kurin da yatsa zai sa fat fat ya balle ita ce kure aikin sa idan sun zo dutse za su sari dutse za su yi gida ko na abu haka da hannu za sa fas fas fas fas shine diga shine tebur din ba ruwan su da ne mata wani karfe za su rike ai su ma karafa ne yace ku tuna ni'imomin Allah a kanku al'ala jam'i ne na ilan da ala da kamar mi'an ne da am'a malamai suke faɗa da kifan ne da kuma akfa kama ana allaili ne ala allaili la'allakum tuflihuna don ku samu rabota gurin ubangiji to bari mu ji me suka ce masa قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا شزكة دشي كي أجيتنا لنعبد الله وحده وإذا من كازو من ني كان يمنا وازي دم بوتا والله شي كدي كدوبا دم الله ashe sun san cewa ana kiran su bauta Allah shi kaɗai ne tauhidin da yanzu kake wasa da shi malam wa nazara ma kana yabudu aba'una kuma mu watsar mu bar abinda iyayenmu suke bautawa na gumaka fa'atina bima ta'iduna ka zo mana duk duk abin da kai mana alkawari na azaba ba za mu bautawa Allah shi shi kadai din ba ba za a yi tauhidin ba in kunta minas sadiqina in gaskiya ne shine can suka faɗa وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم addu'a suka yi babu wanda suka yi addu'a ta hauka irin adawa suka ce ya ubangiji in wannan abin da yake faɗa mana gaskiya ne daga gare ka to ya Allah ka yi mana ruwan duwatsu daga sama me kun su ce ya Allah ya abin da yake kiran mun nan gaskiya ne ya Allah ya Allah kai mana shiriya kai mana rahama ya Allah ka ciyar da mu ka shayar da mu amma sai suka yi addu'a ta akasi fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim ko ka mana azaba mai radadi to sai yace musu me qala qad waqa'a alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين shikenan qala qad waqa'a alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab yace to shikenan nu hud din yace qad waqa'a alaykum hakika ya wajaba a gare ku waqa'a nazala wa wajaba alaikum ya sauka gare ku min rabbikum daga ubangijinku rijis shine azaba wa ghadab da fushi ransa ya ɓaci ana kiran ku ku shirya ana kiran ku ku gane kuna cewa Allah ya sauka muku da azaba in gaskiya ne to ku tabbas ni din kam akan gaskiya nake kuma tabbas azaba ta tabbata gare ku azaba da fushin ubangiji a tujadiluna ni fi asma sammaitumuha yanzu kuna jayayya da ni akan wasu sunan niki da ku kuka sanyawa waɗannan gumaka waɗannan sunan niki antum wa aba'ukum da ku da iyayenku suna da gumaka ne da kowanne sun sa masa suna daban-daban wannan sunansa kaza wannan sunansa kaza yace akan waɗannan sunanki na banza da ku kuka girgire su da ku da iyayen ku za ku zo kuna jayayya da ni ni da nake magana da sabon Allah kuna jayayya da ni akan sunan nakin da ma nazzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da hujja da dalili akan su ba fantaziru to ku saurara ku jira inni ma'akum minal muntazirin ni ma ina tare da ku ina cikin masu saurara da jira din mu ga abin da zai faru rahama za ku samu ko azaba sai Allah ya ce min
فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين Allah ya ce fa an jainahu shi din kan dai muka kubutar da shi ya isar da sakon Allah ya faɗi gaskiya kuma Allah shi zai kubutar da shi albishirin kuma su kira zuwa ga Allah albishirin kuma su wa'azi zuwa ga faɗin gaskiya albishirin kuma su da'awa zuwa ga tsayar da adalci da koran zalunci wallahi tallahi Allah zai taimaka muku wallahi Allah zai kubutar da ku wallahi Allah ba zai zalunce ku ba annabawa su suka kira zuwa gaskiya aka yi musu abin da aka yi musu kuma ya kubutar da su to kuma kuma zai kubutar da ku kisa kowanne zaka ji Allah yana cewa fa an jainahu muka kubutar da shi wannan kubutarwa kala biyu ko kubutar da shi a duniya daga ukubarsu ko su halakar da shi amma dai ya kubuta a wajen Allah a lahira yana cikin nemar ubangiji duka riba ne ga baki daya fa an jainahu to ba shi kare ba wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi wannan yake nuna duk wanda ya bi mai gaskiya Allah zai taimake shi tare da wannan gaskiya da sannan kuma duk lokacin da aka taimaki mai da'awar gaskiya to za a taimake shi da shi da mutanensa matukar sun tsaya akan gaskiya bi rahmatin minna Allah ce da rahama daga gare mu dan kar ma wani ya tsammanin daga gare shi ne yace minna daga gare mu to sufa wa qata'na dabiral ladina kazzabu bi ayatina muka giggirbe waɗanda suka karyata ayoyin mu shine qata'na dabir nan ce qat'u dabir ko addawabir a girbe mutum a tone shi tun daga asalin sa idan bishiya kana so kai mata illa yi mata dungulmi idan ka sare ta ka bi ta har kasan ka tono jijiyar ka fitar da ita ka shanya ta ta bushe ka faskara ta ka yi to da ita ka cinye tuwon ma wannan shine karshen duk wani azzalimi duk wani makiri duk wani mai fada da gaskiya wa ma kanu mu'minina Allah ya ce ba su kasance sun yi imani ba shine sakamakon da suka samu wani sati kuma za mu tashi kissar samudawa da annabi salihu abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan bawan Allah yana addu'a ta musamman ga duk masu saurara wannan karatu da kuma mai gabatar da karatun su ma hukumar masallaci da ke kula da masallaci ya ce da Allah yana bukata a taimaka masa da addu'a ta musamman yana da wata bukata da shafi makaranta da zai sa a gaba a wannan sati a yi masa addu'a Allah ya taimake shi muna fatan Allah ya taimaka maka mu ma Allah ya taimake mu san ɗalibai yau sun fara yin jarrabawa kuma nan da 'yan kwanaki ko satuttuka za a sake jaraba ta jam ta shiga jami'a muna fatan Allah ya ba da sa'a ya ba da kuma dacewa ya ba da nasara duk dai abubuwan da muka sa a gaba a rayuwarmu Allah ya datar da mu idan ba manta ba akwai faɗakarwa da aka yi na neman taimakon inji a wannan masallaci ba za mu daina magana ba sai an samu injin nan dan shi ne sinadarin tafiyar tamu durar da muka zo babu injin da za mu yi karatu ni da ku sai dai kowa ya tafi gida so dole sai an samu injin nan dole ne ba roƙo muke ba wajibi ne don hasken da kuke gani na motocin ku da ababen hawan ku da mu kanmu da muke zaune da sauti da wannan albarkacin injin ne kuma abu ne is seasonal da yan yi an gama an manta da shi sai a shiga wani abu so yan uwa yan albashi mun faɗa ko yan uwa da suka babbaya da kuɗin su kowa muka ce mai albashi ya bada dubu ɗaya mara albashi mai ɗan aiki ya bada ɗari biyar biyar wanda yake zuwa bai da wani abu ko ɗari ɗaya bayar ko naira hamsin dai za a karɓa so ana nan wasu sun babbar an ba da kuɗi da yawa wancan karan sannan kuma an dan nemi taimako a juma'a da sauran lokutan karatuka an samu kuɗi yanzu dai muna da kuɗi sama da dubu ɗari biyu da wani abu kuma injin nan dubu ɗari hudu ne da ashirin so kaga akwai an samu rabi kenan saura rabi ana cikin wannan yanayi fa wani mutum ya zare kuɗi kuma ya bare dan a gina mana banɗakuna a nan banɗakin da da ni da kai za mu je mu tsuguno mu biya kuɗi wajen dubu ɗari nawa ya zare bare shi kaɗai mu yanzu nan duk taron mu musu inji guda ɗaya ga gara wani ya bada wajen dubu ɗari hudu shi kaɗai a yi banɗaki a yi sallah a yi alwala wani kuma ya zo tsofan injin da ake da shi shi ma yake tari yake wahala ya bada kuɗi wajen dubu ashirin da biyar ya gyara shi shi ma kafin a sai babban to saura kai so waɗanda ba su ba da dubu ɗaɗɗayan su ba bashi yana nan a wuyanku lalle ku kawo wanda bai ba da ɗari biyar biyar ɗansa ba shi ma ya ɗauka ya bayar ka bayar Allah yana kallon ka ka bayar Allah yana kallon ka baka sani ba wataƙila wataƙila wannan dubu ɗayan ita ce sanadin samun rahamar ka a wajen ubangiji dan wannan kaga tsagwaron ikhlasi ne kana son ta zaka ɗauka ka bayar yawa ni ma fa na biya nawa kai ban biya ba kuma malam ma ya biya kai ma ka biya to ai gaskiya ne tunda kuma ma mun biya kaga ba za mu daga wani kafa ba yawa a aran ma ne dai ban da labari ko ya kai ko yawwa to aran ma zai biya nasa Allah ya saka dama yanzu an ce masu jan bakin su ne suke da kudin ayi masu fasara kawai ihu suke kai kaga kai irin ta central bank Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi sababbi aran ma Allah saka da alkhairi so jama'a da Allah ka kawo Allah ya taimaka wannan na zagayawa na 'yan agaji wannan na gudanar misalci yau da gobe ne ba shi muke nema ba za ku ba da wannan daman kuna bayarwa wannan kuma special offer ce ta ba da kudin inji Allah ya taimake ku ya ba ku nasara wannan kenan sannan wannan bawan Allah yana cewa dangane da website da aka buɗe na Usman bin Affan Islamic Trust alhamdulillah wani bawan Allah ya janyo dubu biyar ga tana Allah ya saka da alkhairi insha Allah za a samu ai daidar ubangiji insha Allah um, website da aka bude na Usman bin Affan waɗanda suka ɗauki nauyin kula da shi ɗin sun rubuto takarda cewa yana nan yana aiki sosai kamar yadda aka sanar ana uploading kuma ana upgrading ɗin abubuwa za a saurari karatuttuka na maluma da yawa za ga sunan maluma a jere yadda ake shiga shine www. w guda uku sai ka sa dot sai ka sa usman bin affan a haɗe usman bin affan gadon kaya duk da kananan baki www.usman bin affan gadon kaya a haɗe.com kana budewa za ga ya nuna maka makaranta masjid school wane ne wane ne haka sauransu duk inda kake neman bayani akan usman bin affan to sai ka shiga bangaren masallaci a nan ne karatuka suke da darussa to idan kai kilikin kan masjid to daga nan za ga sunan nakin malamai a cere to duk malamin da kake so sai kai kilikin kan sunansa to za ka ga karatuka akwai ba a gama loda karatukan ba wasu an sa wasu kuma a yanzu ake aikin sawa din so hatta karatukan nan da ake da tambayoyi yan uwa sun wari duk tambayoyin da ake waɗannan da wanda ake a sauran darussuka da muke yi sun lulloda su da yawa tambayoyi wanda zai amfana sosai so suna sanar da mutane insha Allah ta'ala za a yi amfanuwa wanda zai downloading wanda zai copy wanda zai aika wani da sauransu wannan yana da kyau sannan wani bawan Allah ya rubuta takarda ya ce da Allah faɗakar da yan uwa cewa suna amfani da Qur'ani wajen kama wajen kama wuri a wannan masallaci mai albarka wanda kuma gaskiya ba daidai bane Qur'ani ya fi karfin a kama wuri da shi malam darajar Qur'ani ya fi karfin a kama wuri so ku kiyaye kada mutum ya fada cikin fushin Allah bai sani ba kuma duk wanda ya ga wani ya ajiye Qur'ani ana tsallaka shi ya dauke shi kurin ya sa shi inda ake aka aka tare da dan ake ai kaga saboda kimar sa ka duba inda aka sama masa wuri sai a jejjera shi dan wannan shine constitution din mu shine rayuwar mu malam a cikin muke daukan sako duk zaman da muke shekara shekaru ba shi muke tafassara har yanzu mu gaba ba kullun sai mun karu da wani abu so da Allah mutunta shi alamar imani shine girma Qur'ani wa man yu'azzim sha'air Allah fa inna min taqwal qulub so ya kamata a kiyaye kuma bai halatta ba tsallake Qur'ani bai halatta ba kuma duk wanda ya ga ana yi al'amr bil ma'ruf ne ya cire shi ma kawai ya rataya shi ko ya sa shi inda ya kamata ya sa shi muna fata yan uwa za su kiyaye haka ne za ga mutum ya aje Qur'ani kuma ya miƙe kafarsa a daidai Qur'ani ga qur'ani amma ya ace kafarsa ga ta kusa da qur'ani kafarka da kake shiga ban daki kafarka da kake taka da jasa da ita nan ba daidai bane ba ko mutum ga ya zauna ya sa qur'ani ya tsaye qur'ani da hannun shi duk wannan yana nuna kuskure tambaya ta karshe wannan ba Allah shi ma ce a ji hankalin mutane musamman masu mashin din adaidaita sauro yace yanzu a garin nan ana wata ɗabi'a direbobin adaidaita sahu wasu daga cikinsu ko sun sani ko ba sani ba sai mutum ya ɗauki mashin ɗinsa na adaidaita sahu sai je a buga masa tambarin ƙungiyar matsafa ta duniya premises kenan suna da alamar abinan ɗinsu na matsafa da ake bugawa sai mutum ya je a buga masa a jikin mashin ɗinsa musulmi kuma su zo su yi ta hawa wannan fa shaida ce alama ne ta kungiyar matsafa ta duniya tsafi kafirci ne kai ko musulmi ka ji ka ba da arzikinka dukiyarka da kake neman halal ɗinka ka je an buga maka me za ka karu da shi a ciki so duk wani hoto da baka san meye manufarsa ba ya kamata ka kiyaye yanzu kamar yadda 'yan siyasa ɗin suke yin wannan abu ha haka suke ko haka za ga biyu wani ɗan siyasa yawanci za ga suna yin haka ko haka ko kuma ko su naɗe ko su yi haka su naɗe wannan haka wannan fa yana da wata manufa ne mugun yahudanci ne wannan abu wannan ya ƙabi ɗin da ake nuna kafirci ne tsagwaro za mu zo wata rana insha Allah ina da mujalla da yahudawan suka yi rubutu akan sayin sayin da alamomi nasu zan zo mana shi wata ran da ikon Allah mu karanta ku ji abin da suke nufi da shi amma musulmi za ga yana haka siyasa da an zo alamar wai wai yana gaida mutane sai musa kowa kuma sai haka ko yan kasashen larabawa da suke zanga-zanga kowa kowa sai da yana an kashe shi ba yana kokarin mutuwa amma a haka zai mutu da hannun sai yana kuri yahuda sun gama da mutane waɗannan hadin isharat nune-nunen nan da ake ce ana daga hannu ana wani wallahi ya kamata ka bincika me yake nufi suna nan kala kala kala kala da dama da dama amma insha Allah ta'ala wata rana za mu zo da ina da wata jarida wata mujalla zan neme ta wata magazin nema da su suka buga yahudawa da duk inda suka in sun ce kaza ana nufin kaza ne kaza ana nufin kaza ne wasu nan matsafa ne wasu rotan gunki ne wani kafirci ne wani mazagin addini ne ba amma za ga mutanen mu suna yi saboda tsabar ba addinin ne a gaban su ba ko kuma jahilci kawai sun ga yahudawa suna yi su ma bari su yi so ya kamata mutane su ji tsoron Allah su kiyaye don Allah duk mai adidi sahun da ya ga yana yayi wannan abu ko wani ya ga yana da shi mai nasiha ya kokari ya mi ya gyara ko mu ce dauki hoton wani arni ya sa a cikin adidi sahun sa wannan ba daidai bane a matsayin ka na musulmi duk yanda aka yi ba za ka ga arni arni kafiri ya je ya dauki hoton wani malami cikin malaman nan ya lika ba burɗinsa ba ka taba gani ba wallahi ba sa yi ko a motarsa ya ɗauki hoton wani ko shugaban ƙasar ka in musulmi ne ko gwamnan ka in musulmi ne wallahi ba sa maka kara kaga suna mamman hoton shi sai dai a dole a wurin da ma'aikata ce dole sai sun sa amma wai dan sha'awa a ina ina barasi ba saboda su suna da kishi kuma suna baƙin ciki da kai haushin ka suke ji kai kuma suna yaƙar ka kai kuma kana son su kana son su wallahi na je kudu na yi dan zagayen da awa ya kai ni wallahi sai ka gama zagayen ka duk jihohin su wallahi ko fasta ɗaya ba za ka gani ba ta ta wani musulmi kai jam'iyyar da ake yin ta a nan ma wallahi tallahi ka ga ko tuta wallahi ba ka gani ba su kashe mutum masu ke sun gani ma su su a halakar da kai amma mu ba ba manufa ba manufa ba manufa ba a gane ba yanzu ko kuma an gane ka kasa gane dai ina mutanen suka tunkaro so cikakken dan adam shine wanda yake da kishin addinin sa yake da kishin al'ummarsa da jama'arsa ko ba haka bane ba ko kaya ne ga na dan garin ka to ka taimaki dan garin ka dan addinin ka ya ci nasara ya ci riba ya fi ka taimaki wani bako bare ko shago ne ga na musulmi ga na wanda ba musulmi ba musulmi da zai sai ya bude shago ya samu riba ya aurar da yasa musulmi ya aura wataƙila ya bada taimako a unguwarku wataƙila ya sai abin hawa ya sai wani sana'a wataƙila wataƙila ɗan garin ku ne alƙalli ya taimaka muku ku kishin wannan akan wani arne ya zo ya bude wani guri ka zo kana rububi kana tara mai kuɗi ya tara kuɗin kuma ya kewa ya zo ya ka da su ya kamata ka yi tunani ba wai ka karya dan uwanka ka je ka gina wani abokin gawa ba tunda mu haka ake mana haka ake mana a inda ba mu bane ba haka ake mana ba mu da yanci mu isa mu zo mu kafa wani abu mai kwari ba wallahi tallahi ba mu isa ba so ya kamata mutane su kiyaye ku zama kuna da kishin garin ku kuna da kishin jama'ar kuna da kishin addinin ku addini shine sama kuma ba hana ni kishin al'umma ta ba kuma ba hana ni kishin gari na ba ina fatan muna fahimta yanzu kasar saudiya akwai abubuwan da da yawa suna yi nasu to duk kayan da suka zamanto suna yi nasu to sai su rage yawan shigo da wasu kayan da a wata ƙasa ake yi ba irin nasu ba sai su rinka shigar da nasu ya shiga kasuwa don a saba ana siya ban sani ko kuna fahimta da sai yana da ke uwa mu zamanto masu kishi in ma hoton ne ma ka sa wani hoton wani abu man na garin ku ko ba ka bane ba ko wani shi'ar na addini ko ka danna hoton la ilaha illallah ko mutum ba so sai ya karanta ko ba ka bane ko ka sa Allahu akbar Allah ne mai girma ko mutum ba so sai ya karanta ko addu'ar abun hawa akwai yanzu gajeriyar addu'a da ake ta abun hawa a dan lika a jiki amma ina mutanen mu babu sai dai mutum ya zo ya sa wani abu daban Allah ya mana afuwa akwai wa'azi na musamman da za mu yi insha Allah akan hadisi sau nan nan gaba kaɗan da ya zarwa ubangiji mu sashi a kasa da yaɗa shi sako zuwa ga 'yan adili ta sahu saboda an akwai abubuwa da ake waɗanda suke suna bukata a yi musu setin hamma da kafireto سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك